من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 28 ga watan biyar watan musulunci jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan ɗaya a gregorian kalanda 2021 wannan shine kasar ɗinmu na 32 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز na Dr. Al'allama Abdulazim Albadawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun gama da kitabu taharati yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon kitabu salati muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka ji a cikin kitabu tahara na daidai Allah ba mu ikon aiki da shi wanda muka karanta bisa kuskure ko karancin ilimi ko bisa rashin bincike mai zurfi ya sa muka karanta ba daidai ba Allah ya yafe mana da ni da ku baki daya subhanahu ta'ala ya hana mu aiki da kuskure ya dora mu akan aiki da daidai kwanan yadda muka faɗa duk karatutukan nan da muke yi kofar mu a buɗe take inda duk ka ji wani kuskure ko ka ji wani abin da muka fassara ba haka ba ko ka ji wani abu wanda yake ba daidai ba kofa a buɗe take muna karɓar gyara tun daga nan har mu koma ga Allah mu masu karɓar gyara ne da haka duk wanda ya ji abin da bai haka ya kamata ba bisa ga ilimi ba kuma gyara na harbaci ka zo ka ce za ka mana gyara na rashin kunya da tsiwa ba a gyara na ilimi ka kawo hujja da dalilin da yake nuna abin da muka faɗa ba haka ya kamata ba wannan za mu karɓa da izinin Allah amma idan tsiwa ka zo da ita to mu ma mun ɗan iya sai mu maka tsiwa mu ma insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu to shine da haka kitabu salat matattarar sallah kalmar kitabu abinda ake nufi da ita a tsantsan larabci shine matattara min kataba yaktubu kitaban wa maktuban ko takattaba yaktubu kitaban wa maktuban wa maktubatun duka kalma ce mushtaqqa min alkitab an gane maganar da kyau ko wannan suna na alkitabu Allah shi ne ya fare shi ya kirkire shi don haka duk wani sunan littafi da aka kira shi da kitab to an kwaikwaye abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ne shi ya fara kiran ƙur'ani da kitab inna anzalna ilaikal kitaba ko mu ne muka saukar maka da wannan menene littafi kitabun an zannahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin an gane maganar da kyau ko saboda haka sunan alkitabu asali sunan qur'ani ne yasa a ka'ida malamai suka ce babu littafin da za a kira shi da kitabu zalla ba tare da an ce kitabu kaza ba na fata an fahimta sai qur'ani ki kadai ne za a ce mara kitabu ayi shiru amma ban da shi idan kitabu zakati ne sai ka ce kitabu zaka littafin da aka rubuta akan zakka kitabul fiqh littafin da aka rubuta akan fiqh kitabul kaza kai he ka jingina shi zuwa ga wani abu amma ka ce wa littafi kitabu ka yi shiru sai menene sai ƙur'ani jama'a kun fahimci magana don haka sai ya zamanto takadiruhu hada kitabu sala wannan shine littafi ko matattarar sallah matattarar bayanai akan sallah jama'a kun fahimci magana Allah ya shirye da mu as-salatu lugatan malam yace abinda ake nufi da sallah a tsantsar yaren larabci addu'a'u bi khairin shine ai maka addu'ar alheri aka ce salli alaihi yi masa abin nan sallah ma'ana yi masa addu'a kenan yasa ake yi wa gawa sallah bi ma'ana ake mata addu'a jama'a kun fahimci magana salatul janaza ai addu'ar gawa addu'o'in da ake wa gawa jama'a kun fahimci magana kuma ma ita kanta sallah gaba ɗayanta ko mu ce mafi rinjayanta addu'a ne yasa cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya ce godiya ta tabbata ga Allah sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya jinjina mun ya kamba masha'anina ko ya hamida ni rabbi abin abin addibawa na ya gode mu an gane magana da kyau ko idan ya ce kaza Allah sai ya ce kaza idan har zuwa ihdinas siratal mustaqim to daga nan har karshe addu'a kake yi siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim har nan addu'a kake yi to yasa ma'anar sallah a tsantsar yaran larabci shine addu'a ayi addu'a kuma addu'ar ma ta alheri a roƙa mutum wani abu na alheri jama'a kun fahimta qala ta'ala Allah ya ce wa salli alaihim kuma kai musu sallah ai bi ma'ana kai musu addu'a khuz min amwalihim ko sadaqatan sai ce ne tutahhiruhum biha wa tuzakkihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ko sai ce wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum Khuz Allah ya ce karbi min amwalihim daga cikin dukiyoyinsu sadaqa wata irin kalar sadaka ta zakka na fata an fahimta tutahhiruhum biha ko tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake su zaka wanke su da ita wanda wannan sadakar idan sun karba zai wanke zuciyarsu ya wanke dukiyarsu su dawo bayan Allah nagari sai ce wa salli alaihim kuma in ka karɓa ɗin ka yi musu sallah me yake nufi da ka yi musu sallah ai udu'u lahum ko ka yi musu addu'a ka yi musu addu'a ka roƙa musu Allah Allah ya biya su wannan zakka da suka bayar shine wa salli alaihim sai ce inna salataka lalle addu'ar ka gare su sakanul lahum wannan nutsuwa ne da kwanciyar hankali a gare su alheri ne gare su kai kai musu addu'a ko kuma kai musu sallah idan sun mutu na fata kun fahimci magana ai ud'u lahum kai musu addu'a shine wa salli alaihi wa shar'an amma idan an ce me ake nufi da sallah a tsantsar shari'ar musulunci menene definition na sallah yanzu dai mun ji ma'anar sallah a yare shine addu'a kuma muka ji cewa lalle ita sallah dama addu'a ce ko mu ce mafi yawancinta addu'a ne kaga ma'anarta ta yare tana iya ɗaukar ma'anarta ma ta istilahi kenan ko kuma ma'anarta ta istilahi tana iya ɗaukar ma'anarta ta yare to wa shar'an abinda ake nufi da sallah kuma a shari'a a yaren musulunci in musulunci yace sallah me yake nufi shine yace aqwalu wasu maganganu ne wa af'alu da wasu ayyuka maganganun ba irin naka ba ba irin nawa ba maganganu ne na aja aya ayi addu'a ayi kaza a faɗi kaza a faɗi kaza a kira sunan Allah da shauransu wa af'alun da wasu ayyuka ayyukan ba irin naka da na ba a'a ayyukan ruku'u sujuda tahiya zaman kaza zaman kaza ina fata an fahimta su ne ayyukan da ake nufi muftatahatun bitakbiri wanda ake bude su ta hanyar menene kabbara waɗannan maganganu da waɗannan ayyuka ana bude su ta hanyar Allahu akbar muhtatamatun bitaslimi wanda ake rufe su kuma ta hanyar menene sallama wasu maganganu ne da wasu ayyuka waɗanda ake buɗe su da kabbara a rufe su kuma da sallama bi shara'ita makhsusa amma da wasu sharuɗa da suka keɓanci wannan ayyukan da wannan maganganu jama'a kun fahimci magana? da wasu sharuɗa to wannan ya ba da definition ne dunkulalle amma akwai malamai da dama da suka ba da definition ɗin sallah saɓanin wannan domin shi nan ya tunkuɗe abin shi yasa ya ce bi shara'ita makhsusa wasu suka faɗaɗa abin suka ce hiya af'alun wa aqwalun su ne wasu maganganu da wasu ayyuka min qira'atil fatihati na daga karatun fatiha wa takbirat da kabbar bari wa ruku'u wa sujudu da ruku'u da sujuda wal qiyam da tsayuwa muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim ana bude su da hanyar kabbara ana rufe su da sallama kaga anan idan ka lura da wannan definition din za ga ya shigo da sunayen wasu ayyuka waɗanda shi malam bai kawo su a nan ba amma dai sai ya ce bi shara'iqa makhsusa da wasu sharuɗa da suka keɓanci waɗannan ayyuka da menene sharuɗan shine bai yiwuwa ka yi sallah sai ka yi menene sai ka yi alwala ko bai yiwuwa kuma ka yi sallah kana kallon wani guri sai ina sai ka kalli gabar kaga ai duk bai shigo cikin definition din ba haka ne ko ba haka ba bai yiwuwa kai sallah sai da ruku'u da menene da sujuda kaga duk bai shigo cikin definition din da malam yayi ba bai yiwuwa sai kai karatun Fatiha haka ne kaga duk bai shigo ba to sai ya dunkule abin sai ya ce da wasu sharuɗa keɓantattu wanda sai waɗannan sharuɗan sun cika sannan wannan abin ya zama sallah jama'a kun fahimci magana domin idan an bar maganar a haka cewa wasu ayyuka ne waɗanda suke da maganganu wanda suke farawa da kabbara su rufe da sallama in an barka haka ba tare da an ce da wasu sharuɗa ba to kowanne irin ayyuka ma kana iya yin su da kabbara da sallama kuma sai a ɗauke su a matsayin me a matsayin sallah jama'a kun fahimci magana so amma ita wannan ga abin da ake nufi waɗannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan malam sai dunkule saboda kar ya faɗaɗa ya zamanto domin daga cikin hikimar karatu da kuma wato zalaƙa ta addinin musulunci da larabci akan so takaita abubuwa ba a son buɗaɗawa saboda a cikin takaitawa akwai saurin kiyayewa da haddacewa a cikin buɗawa kuma akwai wahalarwa da rashin ganewa jama'a kuna fahimtar magana a cikin takaitawa akwai fahimta da saurin haddacewa a cikin yalwatawa da buɗawa akwai wahalar da kai da kuma rashin fahimta yasa ko magana za ka yi in ka zo ka dunkule ta ka isar da saƙo kawai kar ka buɗa ka fara ɗaye yawa sai wani a tafi wani guri ya manta ma ina ake jama'a kun fahimci magana ya sa malam da ya tashi da finaihin ɗin kawai sai ta hiya af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslimi bi shara'ita makhsusa shikenan kawai wanda ke son ƙarin bayani to ya zo kai masa bayanin ga sharuɗan sai an yi alwala sai an yi kaza sai an kalli gabar sai an wannan kuma darasi kenan jama'a amma definition na meye sallah in ka faɗi wannan ka gama jama'a kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu to wannan shine sai malam ya ce was-salawatul mafrudatu khamsun sallolin da aka farlanta aka ce sai an yi su dole musulmi ya yi su in dai ya balaga to guda biyar ne waɗannan salloli na farko akwai az-zuhur akwai azhar za mu zo mu ji limaza summi yace zuhura zuhura dan me yasa aka sanya wa azhar azhar jama'a kun fahimci magana wal asr akwai al asr la asr za mu zo mu ji limaza summiyatul asr a asra me yasa aka sanya wa la asr la asr wal maghrib da kuma maghrib haka ita ma za mu ji wal isha da isha wal fajr da kuma al fajr ko kuma kace as-subuh tana iya ainihin wato dauka ana anas bin malik radiyallahu anhu qala فرضت الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جئلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين أنقاني وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا jama'a kun fahimci magana daga sahabi anasu dan maliku baran gidan manzan Allah kenan an gane magana da kyau ko baran gidan manzan Allah ma'ana dan aikan gidan annabi Muhammadu mai kaiwa da komowa dan cefane mai biyan bukatun manzan Allah Anas eh je ka dauko min kaza Anas eh kai abu kaza Anas eh kai wa wani kaza Anas karbo min kaza Anas kawo min kaza baran gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik jama'a kakarsa lokacin da manzan Allah ya yi hidima abin nan ya yi hijira zuwa garin Madina kakar Anas kowa sai ya ɗebi gudunmuwa sai ya je kai wa manzan Allah ya Rasulullahi ka iso Madina ba ni da abin da zan baka amma ga ɗan kwanan dabino na guda ɗaya na kawo gudunmuwar musulunci annabi sai ya karɓa ya ce Allah ya sa albarka wannan ya zo da dirhaminsa ƙwaya biyu ya ce ya Rasulullahi ba abin da nake da shi sai ɗan dirhamai ƙwaya biyu ga sadaka a gina addinin Allah annabi sai ya karba ya sa albarka wannan ya zo wannan ya zo Anas dan Malik kakashi ba ta da abin da za ta kai wa manzan Allah sai ta yi wa Anas wanka ta samar kaya masu kyau wankaku gogaggu ta naɗa mishi rawani ta fesa mishi turare ta je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallahi kowa yana da ɗan abin da zai kawo maka don ya nuna maka marhabin lale ɗinsa zuwa ka garin Madina don ya nuna maka ƙaunarsa zuwa ga addinin musulunci ni na laluba gidana kaf ba ni da abin da zan kawo ma ƙwandala ban da ita ya rasulallahi don haka ga ɗan jikan nan nawa ni kyauta ta gare ka shine ya zauna a gidanka duk wani aika ka kwala markira ya je maka an gane magana da kyau ku duk wani abin da kake bukata ka rafka masa kira ya zo ka aike shi anas ya ce sanda na zauna tsawon shekara goma sha uku a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk aikan da annabi ke mun bai taɓa ya aike ni na je ne abin da ba daidai ba na dawo ya daka mun tsawa ya ce me yasa na saka ka kaza ka je kai kaza ina fata an fahimci magana ban taɓa kuma ya saka na abu na je na yi abin sama da yadda ya ce ce yanayin shi sama da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama baya faɗa baya tsawa haka yake haƙuri da duk abin da aka yi mishi iyalansa ‘ya'yansa haka to wannan kuma ba lazumi ba ne a ce kai ba za ka yi faɗa ba don wani lokaci akan zo da wannan sai aka fa hujja a ce ai annabi muhammadu baya faɗa don haka kai ma karka faɗa a'a ba haka magana take ba na fata an fahimci magana shi yanayinsa daban yake rayuwarsa Allah ya tsabtace masa ita ba yadda za a yi a zakke masa da abin da zai tarwatsa masa rayuwa jama'a kun fahimci maganar duk wani abin da zai ɓata gidan manzan Allah Allah ya kare shi duk wani abin da zai ɓata rayuwar manzan Allah Allah ya kare manzan Allah saboda haka ƙananan abubuwa na kusakurai sai zama dama mai haƙuri ne sai zama baya magana a kansu amma ka je ka karanta tarihinsa rayuwarsa a gidan shi an fusata shi ma ya fita daga gidan sanda ya wata guda bai dawo ba jama'a haka ne ko ba haka ba to shi kuma wannan mai matsayin shi ai shi wannan ya wuce ma faɗa ka bar gida wata guda kwana talatin ko ina fata kun fahimci magana to kaga wannan ya wuce ma a ce faɗa yanzu ko yanzu aka samu wanda ya gudu ya bar gidansa ya bar iyalansa kwana talatin ai ai jawabi kuwa ko jama'a haka ne ko ba haka ba abin da ya sa na kawo wannan maganar saboda kada wani ya ɗauka cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa ɗabi'unsa shi ba mutum ne mai faɗa ba ko ba mutum ne mai tsawa ba to kuma ya kamata kowa ma ya zama haka a'a ba haka magana take ba ba haka magana take ba kowa da yanayin yadda Allah ya tsara rayuwar shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa daban ce da ta kowa yanayinsa daban ne da na kowa tsarinsa daban ne da na kowa zuciyarsa daban ce da ta kowa don haka bai yiwuwa ka ɗauko irin halinsa kan kan kan wallahi baka isa ba na fata kuna fahimta a takaitan takaitawa dai anas ya ce haka na zauna a gidan manzan Allah tsawon shekara goma ko sha uku babu wata matsala tsakanin da manzan Allah to anas yake cewa huridat ala nabi sallallahu alaihi wasallam salawatu lailata usriya bihi 50 lokacin da annabi ya isra'i salloli guda 50 aka bashi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to me ya faru thumma naqasat sai aka ringa rage sallah hatta ju'ilat khamsan har sai ta dawo guda biyar domin abin da ya faru wato da ya je gurin Allah suka gama ganawa wanda a cikin wannan ganawa ne Allah ya ba shi salloli guda hamsin sai ya zo gurin annabi Musa zai wuce sai annabi Musa ya tambaye shi sallah nawa Allah ya baka ya ce hamsin ya ce ka san me nake so da kai ce a ya ce ka koma gurin Allah ka ce a rage maka ya ce domin mutane na sallah biyu aka ba su a yini amma da haka da haka suka gagara saboda haka hamsin ta yi yawa mutanenka ba za su iya ba ka je ka ce a rage maka manzo Allah ku sai ɗauki shawara annabi Musa sai ya juya gurin Allah haka hadisi ya zo jama'a ingantaccen hadisi ne karanta muwaɗa ta Imam Malik an gane magana da kyau ko manzo Allah ya juya gurin Allah ya je kai masa cewa sallolin nan Allah a rage mana su sai Allah ya ce to mun rage su sun dawo arba'in ma'ana aka rage goma ya sake dawa gurin annabi musa annabi musa ya ce ka sake koma a rage ma ya sake komawa ƙarshe sai da suka dawo goma a goma ma annabi musa ya ce ƙara komawa a rage ya je sai allah ya ce to mun dawo da ita biyar ya dawo gurin annabi musa annabi musa ya sake cewa ka ce a ƙara rage ma a biyar ɗin ma jama'a kun fahimci magana to a nan ne sai manzan Allah ya ce wallahi ina jin kunyar Allah ya Musa ba zan iya komawa ba gaskiya tun tana hamsin ta dawo biyar kuma a biyar ɗin ma in koma ina jin kunyar Ubangiji na ba zan iya komawa ba sai ce to shikenan ka je da biyar ɗin amma za ka ga yadda za ku kare da al'ummar ka kuwa an gane magana da kyau ko an ga yadda aka kare ko ba a gani ba nawa ne yanzu ba sa yin biyar ɗin haka ne ko ba haka ba nawa ne yanzu ba sa kula da biyar ɗin ba Allah ne kaɗai ya san adadinsu ba to shi ne aka dawo da ita biyar to amma da ke annabi ɗan gatan Allah ne don Allah bari ka ji wata magana wanda za ta ƙara maka banƙayi ta burge ka kuma ka ƙara gane matsayin addinin Allah kai da Allah ya kawo ka cikin tawagar annabi Muhammadu wallahi ka gode wa Allah darajar da kake da ita ba wanda yake da ita a cikin addinin musulunci bari ka ji magana ta ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki ya gaya manzon Allah an gane magana da kyau ko thumma naqasat hatta ji ilal khamsa sannan aka ringa rage ta har sanda ta dawo guda biyar kamar yadda muka ji thumma nudiya ya muhammad bayan da aka mai da ita guda biyar sai aka kwarma wa manzon Allah kira ya muhammad sai ce innahu la yubaddalu alqawlu ladayya idan an zo gabana in na faɗa to ta an gama ba a canjawa na fata an fahimta la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid Allah ya ce in na faɗi magana to yadda take nan haka take ba a canjawa kun ji inda in an yi magana ba a canjawa ta haƙiƙa gurin Allah wa inna laka bi hadhihi al khamsi khamsina don haka wannan salloli guda biyar da muka rage muka bar maka to yadda muka ambaci hamsin ɗin nan a farko to al'ummar ka ta je ta yi biyar ɗin amma ladan hamsin za mu bata saboda haka in kai azahar ɗaya to ladan kayan azahar goma za a baka idan azahar ana ba da lada ɗari to in kai guda ɗaya lada ɗari biyar za a baka abin nan dubu ɗaya za a baka saboda kaya azahar azahar guda nawa guda guda goma wannan guda ɗayan da kai in kai la'asar ɗaya ita ma nawa za a baka goma ya zama nawa ashirin in kai magariba ɗaya ladan waɗanda kayi nawa za a baka goma talatin haka isha haka menene asuba don haka wa inna laka bi hadhihi al-khamsi khamsina wannan biyar ɗin da muka ce aje a yi to in an yi su ladan hamsin ɗin za mu baya don Allah akwai ɗan gata irin musulmi ahalus sunna mabiyin annabi Muhammadu wallahi babu ɗan gata irin wannan saboda haka sallar da kake yanzu ba guda ɗaya kake yi ba in kuma ka ƙara ma da nafila to ka ƙara da nafila sai a ƙara maka kuma har ilau Allah ya shi yadda mu Allah ya ƙara mana daraja da kima wannan hadisi da muka je karanta ainihin wato menene muttafaqun alaihi ko bukhari da muslim suka rawaito shi wa akhrajahu mutawwalan kuma ya fitar da shi a hadisinsa da tsayi dan hadisi yana da tsayi kamar yadda ya zo a cikin kissa ta Isra'i da Mi'raji a cikin sahihul bukhari Allah ya hada mu da imamul bukhari a jannatul firdaus wan talhata bin ubaidillah mun karanta ko daga talhata dan ubaidullahi shi kuma yace anna a arabiyyan jaa ila rasulillah wani balaraban kauye ya zo gurin manzon Allah sa'irar ra'asi kansa a ya mutse mana daga ganinsa ka san daga karkara ya fito faqala ya rasulullah yana zuwa sai yace ya manzon Allah akhbirni ma faradallahu alayya min as-salah ba ni labarin abin da Allah ya dora mu na sallah قال سيتي الصلوات الخمس صلوا لي غدا بيار إلا أن تطوع شيئا سيفا إذا زاكي تطوع زاكي نافلة أما أندي بذاكي نافلة أبو أنن بيار إن كي يتذاك هيغا الجنة an gane magana da kyau ku a gaya wa gayu su kiyaye biyar din kar su na filar ma biyar din idan ta zauna za a samu aljanna gayu a yi haƙuri a yi sallah an gane magana da kyau ku a kula da biyar ɗin haka annabi ya gaya wannan sahabi ya ce masa ka kula da biyar ɗin nan in ka ga dama ka yi nafila ka ga dama ka bari amma dai wannan biyar ɗin idan ka lura da ita to aljanna wala shakka da izinin Allah an gane magana da kyau ko haka wani ma ya zo ya samu manzan Allah ya ce Allah ne ya turo ka ya ce eh ya ce to gaya min meye da meye aka ce a yi a musulunci na wajibi sai ce sallah azumi aikin hajji zakka kaza kaza kaza ya lissafa masa wannan arkanul islam din yace waɗannan sune Allah ya dora mun yace eh yace to daga kansu ba zan ƙara komai ba amma na maka alƙawari wallahi zan kiyaye waɗannan waɗannan kan zan kiyaye su amma daga kansu ko raka'a ɗaya ba zan ƙara ba ina fata an fahimta kawai juya abin shi ya tafi sai manzo Allah ya kalli sahabbai ya ce kun ga wannan suka ce e ya ce wallahi in ya tsaya a kan wannan abin da ya faɗa zai shiga aljanna in dai ya tsaya kan wannan magana tasa cewa duk abin da Allah ya ɗora masa ɗin nan zai kiyaye ko bai ƙara komai ba zai shiga jannatul firdausi in ji annabi muhammadu ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana kunci cikin addini ba millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin min qablu wa fi hadha an gane magana da kyau ko yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah yana son mu da sauki baya son mu da kunci yasa inda zaka kula da wajibabbun abubuwan wallahi koda baka samu ƙari cikin na nafila ko na wato tatawu'i ba da izinin Allah da izinin Allah zaka shiga aljanna to amma shi musulmi kullum a cikin kusakurai da laifuka yake sannan kullum ibadarsa tana iya fuskantar tawaya su waɗannan na filfili da ake yi da waɗannan abubuwa na taɗawu'i da ake yi za mu zo mu ji su ake ɗiba ana cika ta guraben abin da ya ɓaci maka na farillai idan kana yin sallolin na filfili to ta iya yiwa wata ranka yi wata sallah Allah bai karɓa ba ta farilla sai Allah ya sa a ɗebo waɗannan na filfili sai a cike maka gurbinsu idan kana azumin na filfili to ra'ayewa wata ran a ramadana ka samu wani kuskure ko wani abun nan azumin ka biyu ko uku ko hudu ba samu karba ba kai ma baka sani ba to wannan dan tadawwi da kake a litinin da alhamis su ake ɗiba ake cika guraben irin waɗannan gurare hadisi ne ingantacce jama'a za mu zo mu ji jama'a kun fahimci magana da kyau ko su saboda haka yasa ake so a yi tadawwi din su annabawa da manzanni da sahabbai da sauran manya-manyan bayin Allah su musamman annabawa da manzanni da kuma sahabbai na annabawa da manzannin su rayuwarsu da addininsu yana tafiya ne ɗoɗar ba su da matsala yasa ko da a ce ba su yi ƙari kan abin da Allah ya wajabta musu ba su abinsu da sauƙi amma iri na irinka wanda kullum muna nan dankare da zunubai da al'amura wallahi akwai buƙatar mu yawaita ayyukan alkhairi jama'a an gane magana da kyau ku sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ard an gane magana da kyau ku dole ne mu dinga gaggawa zuwa ga aikin alkhairi eh yawwa saboda haka wannan dai shine a takaice Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa sai dai fa idan za ka yi nafila wannan hadisi hima muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito manzilatu hafi dini me matsayin sallah a addinin musulunci wallahi jama'a wannan babi sai dai mai sukuwa mu sauka ma'ana sai dai mu faɗa abin da za mu iya faɗa amma wallahi ƙure bayani akan matsayin sallah a addinin musulunci ba abu ne lokaci ɗaya ba ba kuma abu ne wanda kalmomin baki za su iya ƙididdige su su faɗa ba sai dai a faɗi iya abin da za a iya faɗa kawai jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki dai ya sanya sallah ta zamto wato mai rushe dukkanin wasu ayyukan zunubai da kuma tabbatar da lada ga Allah subhanahu wata'ala sannan ita sallah tana hana alfahsha tana hana munkari tana hana duk wani mummunan abu duk wani mummunan aiki sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bawa sahabbai misali yace yanzu ɗayan ku a ce yana da swimming pool a kofar gidan shi kullun zai zo ya wanka sau biyar ya fita anya akwai wani najasa ko datti da zai zauna a jikin shi sahabbai suka ce ko kaɗan sai ya ce to kwatan kwatan salloli guda biyar nan da kuke yi kenan in dai kana yin su kana kula da su to ba kai babu zunubi kun yi ban kwana da zunubi kana yin azahar an wanke ka in kai la'asar an sake wanke ka in kai magariba an sa maka abin nan sabulu an wanke ka an shafa maka mai in kai magariba an fesa maka turare in kai isha an ƙara feshe ka in kai asuba ka dawo warkas baka da matsala saboda haka salloli guda biyar darajarsu da kimarsu da martabarsu ta kai inda ta kai malamai suka ce duk musulmin da yake kula da salloli guda biyar to Allah maɗaukakin sarki ba zai rubuta shi cikin rafkanannu ba jama'a kun fahimci magana da ko akwai abubuwan da mutum da idan ya kiyaye su Allah zai kiyaye shi daga munafurci daga cikinsu akwai sallah wanda duk ya kula da sallah kutibat lahu bara'ata duk wanda ya kula da sallah za a rubuta masa barranta guda biyu daga cikin barrantan nan akwai bara'atun minan nifaq Allah zai barrantar da shi daga munafurci saboda dama ita sallah munafukai Allah ya siffanta su da cewa ba sa kulawa da ita innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء to da ya zamanto Allah ya zargi munafukai cewa ba sa kula da sallah to sai Allah ya ce duk he manzan Allah ya ce duk wanda kuma yake kula da ita to za a rubuta masa barrantuwa daga munafurci jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to kaga wannan ba karamin alheri ba ne to amma idan mutum ya ƙi kula da ita kuma to zai zama cikin munafukai kuma zai zama cikin mutanen da Allah baya kauna Allah ya kiyaye ana abdullahi bin umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah وحج البيت وصوم رمضان عبد الله بن عمر الله hada mu da shi a aljanna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina musulunci akan ginshiki guda biyar kaga daga nan zaka gane matsayin sallah ba karami bane shi yasa idan ba ka yin ta sai ka ji manzon Allah ya ce ka zama kafiri wanda za mu zo mu magana akan wannan babu na farko shahadati Allah ilaha illallah daga cikin ginshikan nan guda biyar akwai shaidawa babu an bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sannan wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzan Allah ne wa iqamis sala to abu na uku shine mutum ya tsaida sallah abu na biyu kai kaga ka duba daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai me sai sallah ita ne ta biyu aikin hajji da zakka da kaza da kaza duk babu ba su kosa a gaba ba sai aka fara sa sallah bayan shaidawa da wancan wa ita zaka haka ba da zakka idan ta kai nisabi kuma hala alaihal haulu ko kuma idan an noma abin da aka noma din ya kai a fitar da zakka wa atu haqqahu yawma hasadihi ko ku ba da haƙƙinsa a ranar da kuka girbe shi to sai an ba da zakka sannan aka tabbata a musulunci wa hajjil baiti da kuma ziyartar ɗakin Allah domin sauke farali na aikin hajji wa saumi ramadana da kuma azumin ramadan to daga cikin waɗannan ginshikai guda biyar guda uku daga cikinsu kowanne musulmi yana samu ya yi su amma guda biyu daga cikinsu sai kaɗan daga cikin musulmi kowanne musulmi da ya shaida babu a mota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzan Allah ne kowanne musulmi yana aikin me yana sallah kowanne musulmi yana azumi haka ne amma kowanne musulmi ne yake fitar da zakka sai wanda Allah ya horewa ya sa wani har ya mutu wannan nasibi na zakka bai same shi ba kowane musulmi ne ya samu dama zuwa aikin hajji eh ba kowane musulmi ba ne sai wanda Allah ya horewa liman istata ilaihi sabila ko saboda haka kai da Allah bai horewa zuwa aikin hajji ko kuma ya horewa dukiyar zakka ba inda za ka yi sukuwa ka more shine a shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah nan nan za ka yi sukuwar ka kamori da kuma sallah da menene azumi to sai ya zama ka ƙi kai sallar dama aikin hajji babu kai Allah bai hore ma ba zakka kuwa kai ma sai dai a baka ko ba haka ba sai ya zama sallar ma ka ƙi kai to kaga yanzu cikin guda biyar ɗin nan ɗaya ne fa kake nema ka tsira da ita kenan hudu kan gaba ɗaya sun tafi maka ko uku ko ba haka bane jama'a to kaga matsala kenan to saboda haka sai mutum ya kula kullum kai a matsayinka na musulmi ka tsaya ka ga shin ta ina ne idan ka shigo wa addini kai ma za a kirga da kai cikin rabotattu kar ka bari rayuwarka ta zama ba ta da wata fa'ida a addinance to idan wannan ta same ka to ka tafka mummunar asara bawan Allah saboda haka sai a kula Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon kulawa da kiyayewa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a kuma wannan lafazi na bukhari ne har ilau kamar yadda muka ji imamun nasa'i da tirmidhi su ma sun rawaito wannan hadisi hukumu tarika tarikaha ko tarikuha wato hukuncin mutumin da ya bar sallah menene hukuncin mutumin da ya bar sallah idan mun ce ya bar sallah yana ɗaukar ma'ana guda biyu ya bar sallah ma'ana baya yin ta tare da jama'a ko kuma baya yin ta akan lokaci ya bar sallah ya daina yin wasu daga ciki ko wani ɓangare ko kuma ma musulmi ne amma baya sallah kwata-kwata ana samun musulmi wanda baya sallah kwata-kwata ya ku to za mu zo yanzu mu ji mai malamai suka ce dangane da tarikus sala mutumin da yake barin sallah mala yace ajma'al muslimuna musulmai sun haɗu in an ce musulmai yaran malamai anan in ka tsaya sun ce ajma'al muslimun suna nufin ajma'al ulama'u an gane magana da kyau ko domin ijma'i su kansu malaman kafin su yi shi ana ɗan kai ruwa rana kafin balantana iri na irin ka gama garin musulmai wanda ba malamai ba ina fata an fahimta saboda haka su kansu malaman kafin su ce a jima'a mun yi ijima'i malam ba karamar magana ba ce ijima'i ba yasa malamai suke cewa a idan an ce an yi ijima'i akan abu kaza kar ka ɗauka magana ce haka kawai wallahi magana ce wanda sanda aka kai ruwa rana aka dawo inuwa a kanta kuma shi ijma'i inda yake da wahala a ce malamai sun haɗu tambayar shi ne a duk sassan duniya akwai malamai ko babu eh to shikenan sai wata mas'ala ta zo ta addini sabuwa kuma ana so a fitar da bayanin musulunci a kai don Allah wace mahaɗa kake da ita wanda za ka haɗa duk malaman duniya kuma kowa ya ba da fatawarsa sannan a tattauna a fitar da matsaya kwaya ɗaya da Allah ga yamin mahaɗar da kake da ita eh babu wannan mahaɗar ni ne kawai amsa ko ba haka ba ba wannan mahaɗar to yanzu da Allah ijma'i yana da wahala ko ba da wahala eh a ce malamai sun haɗu na fata kuna fahimta to muƙaddara ka haɗa malaman duniya muƙaddara haka ka samu haɗar da ka haɗa su aka buzuro da matsalar kowa ya kawo iliminsa aka tattauna ƙarhe aka ce an tashi akan abu kaza na fata an fahimta to shikenan a cikin aljanu akwai malamai ko babu ko su ba al'ummar annabi muhammadu bane a'a kun fitar da su ha ku ban amsa akwai malamai cikin aljanu ko babu akwai to su ka haɗo kansu ko su ba musulmai bane ba su da haƙƙi a musulunci ba al'ummar manzan Allah bane al'ummar sa ce to ka haɗo kansu mu kaddara ka iya haɗa na duniya gaba daya mutane yan uwanka sai ka haɗo kan aljanu su ma a ji tasu fatawar kala ifritun min aljinn ko na fata an fahimta yawwa kowa ya zai bada fatawarsa shi ma sai a ce to an haɗu su ma malaman aljanu an tattauna da su sun ce sun yadda da kaza na fata kuna fahimtar magana so matsala ta malamai shi yasa duk wanda ka ga ya takallamu alal ulama wa yasubbuhum yana magana akan malamai yana zagin su bai san aikin da suke yi bane wallahi bai san tarkar da suke ɗauka ba inda ya sani ba zai fara aikin ba kankani ba ne saboda haka ijima'i in an ce an yi ijima'i ka tsaya ka kasa kunne da kyau an kai ruwa rana aka dawo da inuwa kafin ai wannan kalmar da kake jinta ga ta arha a gaban ka kai to kafin ta tabbata haka ba karamar wahala aka sha ba ba karamin kaiwa ruwa rana aka yi ba amma kai ne yanzu da ke dan bana bakwai ne baka san me yake faruwa ba sai kake jin maganar kawai kamar ba komai bace ce ina fata an fahimci magana to shi yasa da Allah ya tashi sai mana wana wata, wata gata shine gata irin na samu cibiyar musulunci ta mamlakatul arabiyyatu saudiyya sai zamto suka yi wani tsari wanda zai zamanto wannan tsarin ya sauwaƙe cewa sai an tattaro kowa da kowa wannan ainihin wato a lajina wato wata kwamiti aka yi wani panel aka yi na zama sai aka ba wa duk duniya duk duniya sai zama akwai malamai daga sassan kasashe wanda aka kowa ya yarda da iliminsu duk duniya aka yarda da karatunsu sai aka ce to waɗannan malamai an ba su kujeru a wannan menene wannan panel ɗin ko wannan lajina ɗin an gane ko yawwa an ba su kujeru wanda duk shekara za a dinga zama akwai fatawoyi da tambayoyi sabbi wanda malamai ko ɗalibai ko jama'a suke yin su a duniya kuma ba nasi ƙarara da ya zo ya nuna haramci ko halacci wanda za a ba su fatawa kai tsaye to waɗannan malamai sai su zo sai a dinga zama ana ɗauko waɗannan matsaloli ana tattauna su tunda duniya ta yadda da iliminsu na fata kun fahimci magana ta yadda da iliminsu sai su zo sai su tattauna sai su fitar da fatawa akan wannan matsalar sai a buga littafi na tambayoyi yasa za ka ga duk shekara akwai mujalladai da suke fitowa na lajinatu da'ima wal buhuthul ilmiyyah wal ifta tambayoyi ne na duniya ake turawa sai su zauna su amsa su sai a rubuta su a littafi sai su zama mujalladai sai a yada wa mutane a duniya cewa ga fatawoyin malamai akan waɗannan tambayoyi yanzu wannan fitina ta maganar POS ko da international menene eh transaction da saye da sayarwa na, na- na- na- na harkar intanet duk malamai sun amsa su duk malaman nan sun amsa su kawai ka nema ne kawai an gane maganar da kyau ko so saboda haka irin waɗannan al'amura ɗin duka suna tattauna su suna ba da fatawa a kansu to ka ji aikin fada musulunci yake yi malam ja'far mahmud adam allah ya gafarta mishi kafin ya rasu yana daga cikin waɗanda ake gayyata wannan zama da allah ya ɗauki rayuwarsa dr sani umar rijiyar lemo ya ci gaba da zuwa wannan zama da shi da su ake wannan zama suna daga cikin waɗanda ake neman don duniya ta yadda da karatunsu dokta fa da kake gani yadda aka ware kantar muhammad nasiruddin albani a cikin jami'atul islamiyya aka ce wannan littattafan malam albani ne to haka dr sani yake da kanta waɗannan littattafansa ne mamlakatul arabiyyatul saudiya ta yi recommending ta amince a ajiye littattafansa a nan a matsayin malamin duniya amma da ke kai ɗan ƙauye ne ba gidaje Allah malam in ba gidajenci ba malam wane ne zai- zai zai- zai soke da tasani Umar Rijal Lemu in ba ba gidajen mutum ba malam wanda bai san duniyar ilimi ba ku ba za ku san zafin magana ba ne mu muna jin zafin ta wallahi saboda mun san me yake faruwa an gane magana da kyau ko saboda haka yana da wannan matsayin da kake ganin sana bar ganin shi yana magana wani lokaci na in ina in inar ilimi ce yawwa Allah Allah ya sauwaƙe ba wannan matsalar muke tattauna ba mu je karatu jama'a ajma'al muslimuna malamai sun yi ijma'i sun haɗu ala anna man jahada faridatas sala akan cewa duk mutumin da ya jayayya da cewa sallah farilla ce faƙad kafara wannan ya zama arni duk mutumin da ya ce salloli ba farillai ba ne sallah ba ta waje ba akan mutane ba wannan kafiri ne jama'a kun fahimci magana da kyau ku da haka kana cewa ba wani abu mai suna sallah an gane magana da kyau ku ka zama kafiri jama'a kun fahimci magana wa kharaja anil islami in baka gane ba bari a ƙara maka yaran dalla dalla ka fita a musulunci kana cewa ba sallah sallah ba farilla ba ce sallan azahar la'asar magariba isha asuba ba wajibi ba ne a ka fita a musulunci lakin na sai dai su malaman kuma ikhtalafu fi man taraka salata ma'al i'tiqadi ko ma i'tiqadi wujubiha mutumin da ya daina sallah ko dai baya yin ta gaba daya ko baya yin wani bangare daga cikinta amma ma'a itiqadi wujubiha tare da cewa ya yarda sallah wajibi ce jama'a kun fahimci magana amma fa baya zuwa ana yi da shi ana kiran sallah ma kuna hira ka san haka wasu suke kuna zaune haka kuna taɗi daga ya ji Allahu akbar Allahu akbar sai ya dauko wayarsa sai ya duba ah subhanallah ah ashe lokacin maganar mu da wannan nan tayi to jama'a assalamu alaikum sai ya zille muku ba zai yi sallah ba wallahi ma na sai gudu ana zaune yana ganin kowa zai dauki buta yana jin an kira sallah kawai sai silali ba zai yi sallah ba to amma ya yarda sallah menene wajibi ce amma fa baya yi to malamai sun yi sabani akan me hukuncin wannan wa sababul ikhti wa sababul khilaf ko al ikhtilaf sananin sababin saɓanin da ya jawo har aka yi saɓani a kan shi ma kafiri ne kamar wancan da ya ce ba sallah ko kuma a'a shi bai kafirta ba a hadithun akwai wasu hadisai ne ja'at an rasulillah wanda suka zo daga gurin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tusammi tarika salati kafiran su waɗannan hadisan suna kiran mabarin sallah a matsayin menene kafiri من غير تفريق بين الجاهد والمتهاون والمتهاون ba tare da kuma hadisan sun bambance tsakanin wanda ya ce ba sallah da kuma wanda yake wulakanta sallah amma ya yadda akwai ta ba jama'a kun fahimci magana hadisan sai suka zo suka dunkule suka ce wanda ya bar sallah ya zama kafiri ba tare da sun bambance wanda ya batta da nufin ba ita ko kuma wanda ya batta saboda ganganci da wasa amma ya yarda akwai ta a musulunci jama'a kuna ganewa to wannan hadisan da suka zo suka dunkula magana sai suka jawo malamai suka yi sabani akan cewa shin wanda baya sallah amma fa ya yarda akwai sallah a musulunci shin wannan shi ne matsayinsa sai malamai suka tattauna jama'a kuna ganewa ko sai kawo mana hadisi daga ciki yace an jabir qala jabiru Allah ya hada mu da shi a aljanna yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarka sala tsakanin mutum da barin shirka da menene da kafirci shine barin menene sallah tsakaninka da kafirci tsakaninka da shirka ita ce menene sallah kana barinta kun jona da su na fata an fahimta to wannan hadisi da muka ji a sahihin hadisi ne karanta sahihu sunan ibnu maja kuma lafazin nasa ne haka imam tirmidhi ya rawaito da al-imam abu dawud ma ya fitar da hadisi manzo Allah yake cewa lalle tsakanin wato shirka tsakanin mutum da shirka da kuma menene kafirci shine barin menene وأن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاونا حديث كما هر إلو بريدة يتناجى النبي لتوى الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة القور دي كل يربط كانم دكافري شين منيني صلى فمن تركها فقد كفر وان دي بتا شما ذم كافري فيما كرنت صحيح سنن ابن ماجه da kuma sanunan nasa'i da tirmidhi da wasu daga cikin littattafai na sunna za ka samu wannan hadisi al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara abin da ya raba tsakaninmu da kafirai ita ce sallah wanda ya batta ya zama kafiri to sai malam yake lakin rajiha min aqwalil ulama to malam zai yanke maka magana domin in malam zai ɗauko maganar wato shafuka za a ɗiba jama'a ana tattaunawa jama'a kun fahimci maganar to sai kawai malam ya yanke duk wata tattaunawa da duk wani sai ya ɗauko maka asalin abin da malamai suka tafi a kai shine kalmar alwajiz ɗin takaitawa ba tsawaitawa kawai direct to the menene point mu tafi kan point me muke so mu fita da shi a cikin maganar an kawo hadisan wanda muhalli ne na a tattauna a kansu to amma duk malam sai ya datsa tattaunawar zai kawo maka abin na abu na ƙarshe da aka tafi akan waɗannan hadisai da kuma waɗannan maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fassarar da malamai suka yi wannan hadisai da kuma ma'anar da suka fitar a karkashinta shine yace lakinnar rajiha min aqwalil ulama sai dai rinjayayyar magana daga cikin maganganun da malamai suka yi akan waɗannan hadisai annal murada bil kufri huna abinda ake nufi da kafirci a cikin waɗannan hadisai alkufurul asgar shine karamin menene kafirci alladhi la yukhriju min almilla wanda baya fitar da mutum daga menene daga tafarkin addinin musulunci kun fahimci magana da kyau ko ai ko shirka ma akwai al'asgar ita ma ko duk da cewa ita malamai suna sabani wasu sun sun ce ita ma tana fitar da mutum daga milla an gane ko amma dai ashirkul asgar ba ta fitar da mutum daga millar musulunci to haka alkufurul asgar baya fitar da mutum daga menene daga musulunci jama'a kuna fahimtar magana saboda haka ya ce wannan shine jam'an bayna hadhihi ahadis ta yadda za a hada waɗannan hadisan wa ahadisa ukhar da wasu hadisan daban min ha daga cikinsu su عن عبادة بن صامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله ناتيوا خمس صلوات كتبهن الله على العباد صلوا لي غدا بيار الله يا ربوتا سو akan me akan bayi man ata bihinna wanda yazo da su lam yudayyi minhunna shay'an bai tauye wani abu daga cikin su ba istighfafan bi haqqihinna dan ya raina haƙƙin su bai tauye wani abu daga cikinsu don ya tauye haƙƙinsu ba kana lahu inda Allah ahadun an yudkhilahu aljanna Allah ya ɗauki alƙawari zai higar da hi ina ne aljanna wa man lam ya'ti bihinna wanda bai zo da su ba falaysa lahu inda Allah ahadun an in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu Allah bai ɗauki alƙawarin zai saka sha aljanna ba in Allah ya ga dama ya masa azaba in Allah ya ga dama kuma ya menene ya gafarta masa to abinda zaka ta inda zaka gane wannan kafircin ba babban kafirci bane yanzu da Allah wanda ya mutu yana shirka shi ma irin wannan hukuncin ne a kansa shi kan ai dare zuwa jahannama ne ko kaga akwai bambanci tsakaninsa da kafircin wannan tunda hi yanzu ana kwantafiletin ne in Allah ya ga dama zai iya masa gafara ma'ana ya cancanci a mar gafara kenan in Allah ya ga dama kuma zai iya azabtar da shi to anan kuma cewa akai zai mar azaba cewa zai mar azaba ai ba cewa akai zai dawwama a cikin ta ba jama'a haka ne ko ba haka ba to kuma dama wa ke dawwama a cikin wuta kafiri jama'a kuna fahimta so cewa zai mar azaba kalma ce da take nuna musulmi ne amma ya yi laifi na wasa da sallah don haka in Allah ya ga dama zai ce ya yafe masa ya tafi aljanna azabar ma ba za a yi mara ba in Allah ko bai ga dama ba sai ce sai an wanke wannan laifi na me na wasa da sallah da yayi sai a mar azaba gwargwadon laifinsa sannan a fitar da shi a shigar da shi aljanna domin ba menene ba shi ba kafiri bane ba jama'a kun fahimci magana saboda haka a cikin hadisin za mu fahimci lalle wannan magana ta manzon Allah cewa in sha'a azabahu wa in sha'a gafara lahu ya nuna wannan mutumin da ya wasa da sallah bai zama kafiri ba amma ina faɗin wannan magana wanda da ita zan rufe yanzu ta ƙarshen nan ina mai ce maka ka ji tsoron Allah kada wannan magana ta ruɗe ka ka ji cewa ai ba matsala bane yin wasa da sallah ma inda haka ne a'a ba a wasa da Allah annabi da ya ce in sha'a ka san wacce in sha'a ce za ta faɗo kanka jama'a kun fahimci maganar da kyau ko eh dan saboda mutanen mu suna da rudu wani yanzu daga yazo ne ya ce okay wato yanzu duk wasan nan da muke ashe akwai yiwuwar ai mana gafara wallahi ba mu isa mu ce a'a ba amma wallahi ka yi hankali da Allah kun gane maganar ka yi hankali da ubangiji wannan kawai shine kalmar da zan faɗa ma kar wannan magana ta ruɗe ka kace a to a shi kenan mana a shi tunda abun ma babu tabbas cewa za mu shiga wuta Allah ya kiyaye Allah ba mu ikon gyara wato mutanenmu ne dole sai ana ana jawo hankalinsu ba haka ba wallahi wani sai ya riba kalkale wannan magana sai ya je ya ci gaba da wasansa da sallah ce ai an yi karatu ranar kaza a masallacin mai malam albani ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba lalle bane ma ai mana azaba da muna wasa da sallah wallahi haka hadisan suka zo amma ina jiya maka ka yi hankali da Allah ka yi hankali da Allah Allah ya maɗaukakin sarki ya kiyaye yan uwa an nuna min lokaci yayi za mu dakata a nan in mun zo za mu ɗora sauran hadisai da sauran maganganu na malamai abinda muka faɗa daidai da yi da ku Allah tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike dan yi da ku Allah ya fi mana haza ko ma indina billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh